نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna goma sha uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo yau talatin ko talatin ga watan shida dubu biyu da sha biyar za mu tashi sura ta tasa'in da hudu daga sama suratu sharhi ayoyinta takwas wannan sura makiya ce da ijma'in malamai abinda take koyarwa shine bayani akan martaba da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma bayani cewa duk wata wahala tana da mafita na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله سبحانه وتعالى يتم منزلة محمد صلى الله عليه وآله وسلم alam nashrah laka sadrak shin bamu yalwata kirjinka ba shi usaimin yake cewa duk sanda irin wannan aliful istifham yazo ba'dahu harfu nafiyin lam to abinda zaka kaddara shine ka sa qad kuma ka sa fi'lu madin na wannan fi'ilin ai qad sharahana laka sadraka abinda yake nufi tabbas da wannan istifham ne littaqarir ai wannan tambaya ne ana tabbatar da abin ba ko da shi ake ba nafiyin nafiyin isbat da haka ana tabbatar da cewa qad sharahana laka fadaraka tabbas mun yalwata mun budaka mun fadaka mun yalwata kirjinka mun cika shi fanfan da karatu da hikima da ilimi kamar da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so biyu malaika jibril yana yi masa operation yana dan shekara hudu malaika jibril ya zo shi da wani mala'ika annabi sallallahu alaihi wasallama yana wajen ciwo sai suka gamu da shi yace shi ne yace shi ne sai suka kwantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bude kirjinsa suka dauko zuciyarsa suka wanke ta tas suka mayar da ita suka sata da ruwan zanzam sannan haka lokacin da zai tafi isra'i da mi'raji nan ma an sake zuwa aka sake buɗe ƙirjinsa aka ɗauko zuciyarsa aka cika ta da ilimi aka cika ta da hikima aka mayar da ita aka gane kuma aka cire duk wani hanya da shedan zai iya shiga zuciyarsa ko ya kawo masa matsala da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da rabo na shedan a cikinsa ko ta sarara Allah ya riga ya wanke shi ya tsabtace shi ya kare shi ya kiyaye shi da wannan wato operation da Jibril ya masa sau biyu sallallahu alaihi wasallam asharhu abinda asharku yake nufi shine alfathu bi ijhadu ma yasuddu an al-idrak idan aka ce kirjin karalwatacce ne budadde ne ma'ana alheri ta cika shi rahama ta cika shi tausayi ya cika shi ilimi ya cika shi hikima ta cika shi azanci ya cika shi alheri kyakkyawan manufa kyakkyawan kuduri ya cika shi in an ce mutum mai kuntataccen kirji ana nufin mutumin da ya cika shi da shirka ya cika shi da bid'a ya cika shi da kunci da hasada da keta da mugunta da sharri da nunkufurci da sauran abubuwa da suke takura rayuwar dan adam su jefa cikin wahala malam ibn kasir yace da Allah ta'ala yace alam nashrah laka sadrak yace yace ya'ani amma sharahna laka sadrak shin ba mu yalwata mun bude da kirjinka ba aina warnahu mun haskaka shi wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an muka sanya kirjinka yalwatacce fadadadde kuma mai daukan kowane irin alheri kamar da Allah ta'ala ce wa man yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah ta'ala yake nufin shiriyarsa sai yalwata kirjinsa zuwa ga musulunci أي أيوة وكما شرح, شرح الله صدره فذلك جعل شرعه فتيها واسعا سمحا سهلا لا هرج فيه ولا إسرى ولا ضيقة إذا هكذا كما يدعى الله تعالى يلوة إرجن النبي صلى الله عليه وسلم يسكى شفان صند إلمي ده هكما هكذا الله يسنى شريع منزل الله صلى الله عليه وسلم يلوتتيا faɗaɗɗiya ce mai sauƙi ce sannan babu kunci babu gabaibayi babu wahala a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Allah ta'ala yake cewa walakin man sharaha bil kufr sadran sai wanda ya bude da kirjinsa kafirci ya samu shiga a ciki amma fa man sharaha Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih duk wanda Allah ya yalwata kirjinsa zuwa ga musulunci to wannan shine yake kan wato haske daga wajen Allah wa man yuridullahu an yahdiyahu yashra yashra sadrahu lil islam shine annabi annabi Musa ya roki Allah ya masa baiwa guda hudu wannan wanda baiwa guda hudu sune kamar rukunai na cin nasarar mai wa'azi yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waɗannan abubuwa guda biyu idan Allah ya ba wa mai wa'azi su to ya ba shi shi akan kansa abinda zai sa ya iya yin wa'azi cikin nutsuwa rabbi shrah li sadri Allah ka yarwa ku kirjina abinda nake so in faɗa abinda nake so in fahimta in fahimtar in yi bayani a gane cikin hikima cikin azanci to Allah ka yarwa ku kirjina in samu wannan wa yassir li amri ka sauƙaƙa min al'amarina komai na ya zama cikin sauƙi ba kunci ba wahala ba takura ba wahala ba nauyi sai kuma abin da zai taimaka maka kuma cikin waɗanda za ka isa musu da saƙon wa yassirli amri sai ka wahalul uqdatan min lisani ka ware duk wani dabaibayi da wani kulli da wani tarnaki da ke kan harshe na sai ce yafqahu qawli shine jama'a su fahimci in kai min haka za su fahimci magana ka sai kuma mataimaka dan aikin ba zai yi kai kaɗai ba yace wa ja'alli wasiran min ahli ka sanya mun kuma mataimaka waɗanda za su taimaka mun wazirai ministoci da ma'aikata da sauransu wanda za mu dinga aikin cin nasara da su kaga shi a kan kansa yana buƙatar sharku tadari a yalwata ƙirjinsa sannan yana buƙatar kuma a taifirul umur Allah ya sauƙaƙa masa al'amuransa sannan kuma game da mutanen da zai musu magana yana buƙatar a hallin duwan aƙwaƙwaƙwaƙwaƙ duk wani kulli da ke kan wato harkarsa yadda ba zai zamo mai nauyin magana yadda ba za a gane ba ko mai gura-gura ko mai inkina wanda zai magana ko mai nauyin baki ba zai iya isar da sakon da ake bukata ba to irin wannan abin da annabi Musa shi roƙa yayi Allah ya bashi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wadannan abuwa hudu da Allah ya bashi to sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya roƙa ba ba tare da ya tambaya ba wani bawan Allah ya zo yana so zai shiga addinin musulunci kana so zaka musulunta kai ne kake so ka musulunta ko wani ya maka dole to me yasa kake so ka musulunta eh abokansa yace mafi yawa ku ne musulmi ne to ya ga bai kamata kuma ana zaune ya sha'awar musuluncin yake so ya shiga daga wani yanki ka fito na arawa unguwa ce a nan cikin garin gombe to zan gaya maka abin da ake in za ana so a shiga musulunci in ka amince ka zama musulmi ashhadu ka faɗa abin da na faɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace daga yau na yarda na amince na gamsu babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka yarda da haka kace daga yau ka yarda ka amince Allah ya aiko annabi Muhammad dan haka bawansa ne manzansa ne ya zo da musulunci ka yarda da wannan da kana wani addini to ka yarda daga yau annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane ka yarda da wannan to yadda da waɗannan abubuwan su ne suka mai da kai musulmi menene sunanka wanda da kake amfani da shi ha okay ima okay ima Emmanuel kenan ko to yanzu kana so a ci gaba da kenan ka Emmanuel to wani suna kake so a sama duba cikin suna tun da kana cikin musulmi wataƙila akwai wani suna da ya burge ka wanne ne Musa Allah yace daga yau maimakon ima ko Emmanuel a dinga kiransa da suna Musa annan Musa shine babba daga cikin annabawan banu Isra'ila kuma shine wanda Allah ya kama sunansa sau 136 a cikin Alkur'ani da haka yanzu sunanka Musa a kana jin akwai wata matsala da zaka fuskanta sakamakon musuluncinka iyayenka za su yi fushi saboda ka musulunta to alhamdulillah kana yin karatu karatu a ina kake yi ka gama secondary school ka kusa gamawa ko to ka dage ka kokari yanzu kuma yan kwamitin mu za su yi rijistan ka ka bunga zuwa makaranta kana daukan karatu domin ka iya addinin musuluncin a aikace akwai abubuwa da dama sakamakon alkawarin da ka dauka yanzu ka musulunta akwai abubuwa da yawa da suka hau kanka wanda za a yi maka bayanin su Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci dan kwamiti ga shi nan sai ku rijistan sa sai ku san inda yake da kuma lokacin da zai dinga zuwa ana koya masa karatu dama akwai makaranta da muke da ita ta musamman wanda ake bayar da karatu da shaida har ka iya addinin musulunci Allah ya sa mu dace to Allah subhanahu wataala sai yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin waɗancan abubuwa guda hudu da annabi Musa ya roƙa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli ya roƙi abubuwa guda hudu to shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya masa sharhu sadri ya masa wada'ul wujri kuma ya masa rafu zikri ya wato yalwata kirjinsa ya cika shi da hikima da azanci sannan kuma ya sauya masa duk wani nauyi da ke kansa baya jin wani nauyi ba shi da wani sako ko ne shi kwata kwata a kansa sannan ya ɗaukaka ambatonsa da darajarsa wanda za mu ji abubuwan nan guda uku to ma ne yace asharhu alfathu da ijihadu ma yasuddu anil idrak duk abin da zai toshe maka riska riskan nan al idrakul kulli ne ko ku juz'i ko hissi ko ma'anawi to in ba ka da sharhu sadari ba za ka gane wannan ba wallahu ta'ala fataha sadara nabiyihi Allah ya buɗe kirjin annabinsa min huda wal ma'rifati bi zahadu shawagili allati tasuddu an idrakil haqqi Allah ya yalwata kirjin annabinsa da shari'a da sani ta hanyar tafiyar da duk wani shagalce-shagalce wanda take toshe mutum gabanin riskar gaskiya wa ma'ana hadha al-istifham at-taqrir ay fa'alna zalika mun aikata haka gare ka wa wada'na anka wuzraka Allah yake mun faryar da nauyinka da ke gare ka ai haɗaɗina anka ismaka allazi salafatil jahiliya in ma akwai wani laifi da ka taɓa yi kamar da Allah yake liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasaran aziza wannan wata daraja ce a ce in ma kayi an yace balle ma baka yi ba kamar da Allah ce afallahu an kalima azinta lahu duk wata irin magana aka ce an maka afuwa yaya ka ba su izini ba a ce yaya ka ba su izini ba an maka afuwa an ya ce ma amma me yasa ka ba su izini kun taɓa jin magana ne daɗi irin wannan ka a ce me yasa kai ka ba kaga sai ka firgita kenan ka rabu a ce to an ya ce ma to amma sai ya ce wata gabata an ya ce maka ku duba irin usulubi na yadda Allah yake magana da annabinsa saboda darajar da ya bashi da mutunta shi da kimar shi da yake yi sallallahu alaihi wasallam allazi anqadha zaharaka wanda inauye ya bayanka wato nauyin manzanci da aka dora maka Allah zai taimaka maka haka sauke shi ba tare da wani nauyi ba wato wannan shine babban misali ne Allah ya buga na na cewa nauyin annabta da Allah ya dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to Allah ne zai taimaka masa wajen idawa kuma da yace inna sunulqi alayka qawlan thaqila mu mun dora maka wata magana mai nauyi to wannan magana mai nauyin ita ce ta nauye bayan sa domin a ce maka duk duniyar nan ta shiri a hannunka ba karamin nauyi aka dora ma ba to amma Allah shi ya sauƙaƙewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan sauki na isar da wannan abu da ya dora masa sannan Allah ta'ala ce wa rafa'ana laka zikraka mun ɗaukaka ambatonka rafa'ana laka zikraka rafa'ana laka zikraka Allah ce mun ɗaukaka ambatonka mun ɗaukaka girmanka karkashin wannan aya akwai wani bawan Allah da ya rubutu ya sa littafin suna bidayatu sul fi tafdilir rasul bidayatu sul fi tafdilir rasul Sheikh Muhammad Nasiru Jini Albani rahimahullah ya yi hakikin wannan littafi. A ciki ya kawo darajoji guda arba'in da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da faɗarsa wa rafa'ana laka zikiraka mun ɗaukaka ambatonka wa innahu la zikrun laka wa liqaulik wannan qur'anin ɗaukaka ne a gare ka kuma ɗaukaka ne ga mutanenka to shi kuma Allah ce wa rafa'ana laka zikraka mun daukaka ambatanka da matsayinka in za ka yi kalmar shahada ba sai an sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yanzu wannan da zai musulunta ne muka ce mar kace ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah da kiran sallah in yazo kiran sallah sai ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah bai ta da iqama bai tafiya in ya zauna ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in Allah ta'ala ya ɗaukaka abbatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ciki ya kawo daga cikin ɗaukaka an bato da Allah yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ana sayyidu wala ta adama wala fakara duk wani dan adam kaf wanda dama dan adam ana tunanin da shi da mala'ika wanne ko ne duk wani dan adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaba da shi in dai halitta ce ta Allah dan adam shine yafi daraja to a cikin dan adam din kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa daraja kaga kenan yafi kowace halitta Allah daraja sallallahu alaihi wasallama sanai to wa bi dini wa alhamdi yawm alqiyama tutar yabo tana hannuna ranar alqiyama domin shine Muhammad shine Ahmad Ahmad wanda ya fi kowa yaban Allah Muhammad wanda Allah ya fi yabansa domin Ahmad ala wazani af'al ne af'al ismu tafdil Muhammad kuma ismu maf'ul ne min hammada yuhammidu tahmid Muhammad ismu maf'ul na mufa'al da haka shine aka fi yabo sannan Ahmad wanda ya fi yaban Allah ma'ana a cikin halitta Allah tabba mai yaban Allah kamar manzon Allah sannan a cikin kuma halitta Allah ba wanda Allah yake yabo kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ta bangaren Allah ya fi yaban annabi ta bangaren halitta Allah kuma annabi ya fi yaban Allah shi ne karshe a cikin masu yaban Allah shi ne karshe a cikin wanda Allah yake yabo sallallahu alaihi wasallam shi ne ma'anan Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake to tutar yabo tana hannuna sai ce adamu faman dunahu ta haka duma yawmal qiyama da annabi adam da kowa da kowa suna karkashin tuta ta ni ne a gaba suna take min baya ranar alkiyama sannan Allah ya ce li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara Allah yayi maka wannan dan iya ce maka dukkan abin da ke tsakaninka da shi wanda ya gabata da wanda zai zo in ba akwai sannan yace ana awwalu shafi wa awwalu mushaffa ni ne farkon mai ceto kuma ni ne farkon wanda za a fara bawa ceto sai ce li kulli nabiyyin da'aba kowane annabi Allah ya ba shi dama ya addu'a kwaya daya za a amsa masa to kowane annabi ya gama tasa a duniya ni sai na boye ta wata zama ceto ta al'umma ta ranar alkiyama sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya rantsa da rayuwarsa yake la'amuruka innahum lafi sakaratin ya'mahun Allah yake na rantsa da rayuwarka babu wani dan adam da Allah yake ya rantsa da rayuwarka kai tsaye ya wani shi kai sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan Allah in zai kira annabi ba sauran annaba yana cewa ya Nuhu ya Adam ya Ibrahim ya Isa ya Musa amma Allah zai kira annabi sai ce ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan rasulu ko ya ayyuhan muzammil ko ya ayyuhal mudaffir la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka ta'i ba'dukum ba'da ita kuma an za ku kira shi ko ku ce Muhammad ku ce ya nabiyyan da ko ya rasulan na ko ya khalilan na fidaka abi wa ummi ya rasulullah haka za ku dinga kiran sa ku dinga kiran sa inda kuke kiran junan ku sannan shine wanda mu'jizar ta ta zamo wanzajjiya ce har tashin alkiyama wannan alqur'ani da muke karantawa izu mai aya dubu shida da mutum da sha hudu mai tura ɗari da goma sha hudu mu'ujiza ne shi kansa ta ilimi har yau bincike ake yi bincike ake amma har yanzu ba a kure ko an wuce abin da aka tuna duk abin da kirkira ne to sai an yi wanda ya fi shi ka duba duk wani abu ka duba hansa ɗin da ƙatuwar gaske ka duba kwamfutar da wajen ƙashi guda sai ka ta koma kan tafin hannu to duk abin da kirkira ne to sai wani ya zo ya yi fiye da shi amma qur'ani da yake ba kirkira bane a kwatan taki ma yakiwa balle ai kusa da shi saboda magana ce ta Allah to sannan shi ne wanda dutse in zai wuce sai dutsen yake assalamu alayka ya rasulullah ga dutse ba shi da baki ba shi da hanci amma yakan fitar da sauti da manzon Allah yana jin sautin shi ne wanda kututturan dabino akwai kututturan dabino da annabi yake hawa yake hudu ba to sai wani matashi yayi masa bumbari wanda aka yi shi da itan jinya ko itan kwakwa to ranar da aka zo juma'a ta gaba sai aka ɗauke wannan kututturan da na aka kai shi gefe da annabi ya hau ya fara huɗuba sai aka ji wannan kututturan da yana nishi yana kuka sai da annabi ya sako da samun bari ya rungume shi sannan kukan ya dinga komawa ya dinga komawa ya dinga komawa ya dinga komawa har ya shiru to annabi sa aka yi ranar aka binne shi sai wani sahabi ya ce jama'a ku ga abin mamaki duk ranar juma'a gaba ɗaya kowa ya ji wannan kowa ya ji wannan yake ku tattara dabino ya yi cikin cewa annabi yana hawa kansa yana hudu ba rana ɗaya da aka sauka da kansa yana kishin manzan Allah yana san manzan Allah yana shauke manzan Allah ya ci gaba da taka shi yana hudu ba yake ya za ku rabi wani ƙato zai raba ku da manzan Allah kar ku yadda kar ku yadda a raba ku da manzan Allah ko a raba ku da sunnarsa sallallahu alaihi wasallama sannan kuma shi ne wanda ruwa ya ukubo su tsakanin yan yatsunsa an rasa ruwa wajen mutum dubu ɗaya da ɗari hudu an fita abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana matsa hannunsa sai ga ruwa yana ubuwa ta nan kamar shaya ta fashe ko san famfo sahabbai suka tara su dubu ɗaya da ɗari hudu kowa ya koshi shine wanda aka cire ido wani sahabi sunan Abu Qatada ana yaki sai aka tsarka masa wuka ido sai idan ya gwada sai haka sai zama jijiyar ta rika bayan haka ko ko da gudu ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so a tsinke masa ita don ya samu sauki sai annabi ya kama ta ya murza ta sai tura ta cikin ramin sai ta koma ta zauna ya ci gaba da gani da ita har yake ta daga baya ma manta take a san wani ido abin ya faru ni rasa ba ku jiga sai aka mai da idan kawai sannan kuma shine wanda Allah ya raye duniya gaba ɗaya da aiko shi da tauhidi wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira sannan shi ne wanda ladan sa ba shi da iyaka duk waɗanda suka zo suka musulunci nan to sai abu musa annabi lada da suka musulunci duk wanda ya aikata sunna ko ya sanda ko ya zikiri ko ya salati ko ya sadaka ko ya kyauta ko ya kiyaye ko ya kuta ko sansa tunda duk annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu wannan ne ta hannunsa to sai an rubuta masa lada da ka ladan sa ba shi da iyaka shi ne wanda annabi Musa da Allah ya tashi magana da shi a tsuru sina aka magana da shi amma shi annabi sai aka kira shi sama ya wuce ta daya ya wuce ta biyu ya wuce ta uku ya wuce ta hudu ya wuce ta biyar ya wuce ta shida ya wuce ya je ta bakwai har suka yi magana shi da Allah inda yake jin ƙara alƙalabi kudura yana rubutu sallallahu alaihi wasallama shine wanda al'ummar ta tazo a ƙarshe amma kuma an zai alƙiyama yake a gaba shi yasa ce mu ne ƙarshe a littafi ko mu ne farko a tashi mu an zai alƙiyama ta al'umma annabi ce a gaba shi ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fara fitowa idan an ce a tashi Allah ce kowa ya wanda ya mutu ya tashi to annabi sallallahu alaihi wasallam shine kabari zai fara tsagewa ya fito mutane za su zo ranar alkiyama wato a wurin da mutane za su zo suna neman alfarma abubuwa sun yi tsanani sun yi zafi sun wahalu kowa yana neman mafita a je wajen annabi adam ya tsaya a je wajen annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa su ce ku tafi wajen annabi Muhammad shi ne wanda Allah ya ce ya gafira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima da ka babu wani abu tsakaninka da Allah sai alheri shi kadai zai je magana wajen Allah shi ne kuma wanda Allah ya ba shi alwasilatu wal fadila wanda yake duk mutumin da ya ji kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثت مقاما محمودا الذي وعدته متحلت له شفاعتي يوم القيامة wanda ya faɗi wannan to cetona ya rika da shi ranar alkiyama shi ne wanda Allah ya ba shi mutum dubu saba'in su shiga aljanna bila hisabin wala ikabin da ya godiya aka ce an ninka su su koma dubu saba'in dubu saba'in sau dubu saba'in ko dubu saba'in sau saba'in in dubu saba'in sau dubu saba'in ya zama biliyan hudu da miliyan tara ko kuma miliyan hudu da dubu ɗari tara wancan lissafin ne to duk za su shiga aljanna ya fi sabin mala'ika ne shi ne wanda Allah ya bashi kausara yace inna a atsaina kal kausar ya ce kausar ɗin ruwa ne haudu ne tafki ne wanda duk ya sha ya daina jin kishirwa har abada zaƙinsa ya fi zuma farinsa ya fi madara sun kuma kai kofi ɗaya to ka daina jin kishirwa har abada wani abu kishirwa ka daina jin sa sai dai ka sha abu ko ka ci ban sha'awa ba dan kana jin kishirwa ko ko kishi ya dame ka ba shine wanda Allah ta'ala ya halatta masa ganima duk sauran annabawa an gama yaki sai a tara ganima sai wuta ta sako daga sama ta kone shi ko aka ce ka raba jama'a ka wa'alamu annama ghanimtum min shay'in فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل wannan shi kada yaka wannan shi ne wanda Allah ta'ala ya tsarkake wato halin ya tsarkake hankalinsa Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma dawa Allah ya tsarkake tunaninsa Allah ya bawa yayi tafsiya ma'ana ya wanke ya ga ma duniya hankalinsa tsarkakacce da tsarkakacce Allah ya rubuta tafsiya ya rubuta shaida akan hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma balla sahibukum wa ma gawa shine wanda Allah ya tsarkake harshen sa yace wa ma yatiqu anil hawa shine wanda Allah ya tsarkake zuciyarsa yace ma kazabal fuadu ma ra'a shine wanda Allah ya tsarkake idan sa yace ma zagal basar wa ma tsaga shine wanda Allah ya tsarkake halayensa yace wa innaka la ala khuluqin azim shine wanda Allah ya tsarkake shari'arsa yace in huwa illa wahyun yuha shine wanda Allah ya tsarkake da'awarsa yace qul hadhihi sabili ad'u ila Allah shine wanda Allah ya tsarkake sahabbansa yace wallazina ma'hu ashiddau 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum shine wanda Allah ya tsarkake kirjinsa yace alam nashraha laka sadrak shine wanda Allah ya tsarkake shi gaba ɗayanka yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shine wanda Allah ya tsarkake ilimin sa yace allamahu shadidul quwa shine wanda Allah ya tsarkake shi da rahama yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shine wanda Allah ya yaba halayensa yace wa innaka la ala khuluqin azim shine wanda Allah ta'ala ya siffanta shi da kwaɗayi na sha'awar al'umma ta tsira yace da qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta shi da kaushi ba ba shi da kaushi yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan غليظ القلب لانفضوا من حولك saboda rahamar Allah ta zama mai taushi mai taushi mai tsokar hali sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya wajabta biyayyar sa sai an bi shi za shiga aljanna yace wa in tu'iuhu tahtabu sai kun bi shi za ku shirya shine wanda Allah ya sanya bin sa bin sa bin sa bin sa yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda ya bi annabi ya bi Allah shine wanda Allah yace in an saba masa za a shiga musifa فليحذر الذين يخالفون عن امره an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim shine wanda Allah ya wajabta sansa kuma yake a auna da sansa in kana son Allah sai ka ji shi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum shine wanda Allah ta'ala yace lalle sai an girmama shi sai an ji matsayin sa litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila shine wanda Allah ya hana a daga murya in yana magana yace ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi shine wanda Allah ya wajabta ayi masa salati yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima shine wanda Allah ta'ala ya hana a kira shi da sunansa yace la tuj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da Allah shine wanda Allah ta'ala ya wato game risalarsa ta zama ko ina a duk duniya shine wanda Allah ya tsarkake furucinsa shine wanda yake kada ku shiga gabansa la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulihi shine wanda Allah yake in ka masa mubaya'a ka wa Allah innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadu Allah fawqa aydihim shine wanda Allah ya cika annabta da shi yace walakin rasulullah wa khataman nabiyina shine wanda Allah subhanahu wata'ala yake masa afwa kafin ya faɗi wani abu da yi afallahu anka lima azinta lahum sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah ya zama mai tsaranta yace wallahu ya'timuka minan nas kun ga wannan shine ma'anan wa rafa'ana laka zikraka wajen abubuwa guda ɗari da wani abu saboda haka fa inna ma'al usri yusra duk wani tsanani to yana tare da sauki inna ma'al usri yusra wannan tabiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alam anna an-nasara ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra duk matashin da aka dora shi akan wannan akidar to zai zauna lafiya wa alam anna al-ummata law jama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جف القلم وطوية الصحف saboda haka wannan shine abin da zai sa mutum ya tsaya akan wannan hanya inna ma al-usri yusra ita kuma lalle hakika kunci yana tare da sauki to anan ne malamai suka magana cewa an ambaci al-usri to biyu an faɗi yusru to biyu amma usurin kowanne ya zo da ma'arifa usurin kuma kowanne ya zo da nakira da haka suka ce a nan ana nufin kunci ɗaya ne sauƙi biyu ne don haka sauƙi biyu zai rinjayi kunci ɗaya kunci ɗaya ba zai rinjayi sauƙi biyu ba saboda an maimaita shi da ma'arifa da Allah ce inna ma'al usri yusra kunci yana tare da sauƙi sai aka ce kuncin nan yana tare da wani sauƙi ma'ana sauki sau biyu Allah zai baka kenan idan ka shiga kunci wannan bishara ce da kwantar da hankali ga duk mutumin da ya samu kansa a wani yanayi na damuwa ya mai da al'amarinsa ga Allah zai ga sauki zai ga kuma kyakkyawan mafita da kyakkyawan sakamako wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu shine malam Abu Hurairata sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu yake cewa abu biyar yana tare da abu biyar in kai abu biyar Allah zai maka abu biyar kuma duk suna Qur'ani idan ka gode wa ni'imar Allah to Allah zai karo maka sai ce ne wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum Allah yayi shela duk duniya ta san wannan la in shakartum la azidannakum idan kuka ce kun gode Allah ya ce zan karo muku ko da duk mai san ɗari da zai godiya kuma duk mai godiya yana tare da ɗari ko ɗan adam ai yana son godiya na la shukurin na la shukurin la wanda zai maka abin jin ka cika amana gode sai ka aida na bashi yayi ta godiya wata kila ka samu damar da za a iya karo maka to balle Allah subhanahu wataala wanda dama ba wani sakamako zaka bashi ba na biyu hakuri yana tare da lada ba iyaka Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajarahum bi ghairi hisab masu hakuri a wajen Allah ladan su ba shi da iyaka ba lissafi kamar yadda hakuri bai da lissafi to haka sakamakon hakuri ma ba shi da lissafi na uku tsoron Allah yadda yake jin tsoron Allah duk wahalar da ya shiga sai Allah ya ba shi mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda yake jin tsoron Allah Allah zai ba shi mafita haka in kaga abu yayi kunci ba mafita to ba ka ji tsoron Allah ne sannan na hudu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi kaka ji tsoron komai in ka dogara ga Allah Allah ya ishe ka sannan na biyar istighfari in kana yawan istighfari to duk wani kunci sai Allah ya baka mafita Allah subhanahu wataala yana gaya mana abinda annabi Nuhu ya gaya mutanensa yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين kasan mutane suna son dukiya da yaya bi amwalin wa banina to dan aka baka yaya ba kuɗi matsala ne kuɗi ba yaya matsala ne na ga mai kuɗi yana ta roƙon Allah ya bashi ko da da ɗaya ne kuma na ga mai yaya da yawa yana roƙon Allah ka ban kuɗi wannan gayyar fa sai da kuɗi Allah wannan gayyar sai da kuɗi in Allah ya haɗa maka yaya da kuɗi to ya baka duniya almalu wal banuna zinatul hayatid dunya da ƴaƴa da dukiya kawar duniya kenan saboda haka Allah zai baka in kana yawan istighfari akwai wani dan littafi an buga shi kwanan nan zamu kashi wasu za su samu sunan littafin fanajo shi extra fanajo wato abin da ya faru akwai tsarwa Allah sunanta hajiya asma'u tana taimakon addini tana da arziki tana da kuma zuciya akan gina masallatai da makarantu da abubuwa da haka to sai ta tafi Saudiya ta tafi Saudiya sai ta shiga wani kanti sai ta ga wani dan kwali haka dan sa haka a rubuta fanadol sai ta fiyo kan yana dan ciwo za ta bude ta sha da ta bude sai ta ga wata takarda a ciki kawai babu fanadol din ta zai ba za ta zo ga babu sai ta koma kace ai babu komai a cikin wata takarda ta wannan takardar ta sanadul isra din ai bayani akai akan hanyar da mutum zai tuba daga zunubi ya samu Allah ya goge masa zunubin sa to wannan shine sanadul isra din da ake yi sai ka turanci take ni ta bude ba ta gane su ta to wannan ko insha Allah ni sai na je nima na buga ta a irin wannan kwalin da irin wannan takarda amma da yaren Hausa yadda mutane za su samu wannan to ranar da ta sauka a Kano sai ta kira wani a waya take malamin fakka airport ka ji ta ji wannan kissar da wani littafi ina so za a fassara shi zuwa Hausa a buga shi da irin wannan kwalin mu ba mu sa mata panadol mu dinga raba mutane sai mutum ya dauka panadol ifar aka bari sai ga ashe kalamar istighfari ne da hanyoyin da Allah yake kanta na gurbin mutum yadda wato panadol yake dauke maka ciwon kai haka wannan istighfarin zai dauke maka zunubin da kai tsakaninka da Allah kun kawo siga guda bakwai da ta tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na istighfari sannan sun kawo kistoshin mutane da suka yi laifi ko suka shiga wata tafargaza ko wani kunci suka yi ta istighfari Allah ya fitar da su da wanda arzikinsu ya karye ta hanyar istighfari Allah ya dawo musu da shi da waɗanda ma suka shiga kurkuku istoshi daban da ba ka zubo a ciki waɗanda duk sun faru waɗanda suka faru akan wanda suka yi istighfari to a daren sai Allah ya mata rasuwa Zuraka har lokacin da ta bugo nake cewa ke da ya jiya su ba wace kin riga mijinki ma shiga aljanna dan kin fi shi aikin alheri eh ta bani mijin shi ya dauko ta a mota nake ta kai dai wallahi sai ba san ta ta riga ta shiga alƙur'an ba wasa kai ma da abin kirki za ta ita za ta kai ga kana da hali amma yake kika kana abin nan muka dai dan wasa ka da dariya kawai da zama sai bugo mu yana kuka yake ai Allah ya mata rasu yake amma wannan littafin malam shine aikin da za a fara saboda haka da muka je gaisuwa ya dauko littafin da bani shine muka fassara shi zuwa Hausa muka kira wani ne aiki muka ce to muna so littafin nan a yi mana shi yadda ta gan shi ta larabcin nan da sakin da komai a yi masa irin wannan tsarin kuma a rubuta sanadun to shi ne aka buga aka rarraba a makarantu a gurare daban da yanzu ma mun sake buga kusan dubu goma to da littafin sai Allah ya masa farin jini an yi ta karanta shi ma a rediyo da gurare daban daban shi kuma mijin sai ya zuce shi kuma yake ta buga littafin ake yadawa shi ma ya gina masallacin juma'a saboda na ce matsakari insha Allah za ta shiga aljanna kokari ya juta saboda haka in ka ji abin kirki kai maza kai da ka samu abin kirki kai maza kai in ka wanke da kyakkyawan niyyar ma za ka yi abin kirki shi ma kyakkyawan cikawa ne albani shek albani a cikin littafin sa na ahkamul jana'is a muqaddima ya kawo wani abu da ake kiransa alamatu husnul khatima ya kawo wasu abubuwa guda ashirin wanda alamomi ne na in an ganta da mutum ake kyautata masa zato ba ake yankewa ba ba wani wanda za ka yanke masa wata ko aljanna tunda baka san gaibu ba sai dai ka ce kafiri dan wuta ne muni ne dan aljanna ne sai dai ka faɗi wannan bil waqti amma ba bil aini ba to ya kawo alamomi guda 20 wanda in ka karanta ahkamul janaiz muqaddiman shek albani zaka ga waɗannan gurare in mutum ya mutu da gumin goshi ko ya mutu yana aikin alheri kamar kana sujjada ko kana sallah ko kana azumi ko kana dawafi kamar sahabin nan da ana tsakar arfa ya faɗo taguwa ta kama wuya sai wuya ya kare ya mutu aka zo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace to ku nan da shi a cikin wannan harafin nasa ihramin nasa ku nan da shi a ciki kar ku ku rike kansa kuma kar ku sa masa turare domin za a tashe shi ranar alkiyama yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik saboda ita mutu yana yi to ita za a tashe shi shi ta ake so ko ba ka da abin da za ka iya alheri to kai yi alheri ita kanta ne alheri wato alheri ne manzo Allah ya ce wanda ya ne zai aika abu mai kyau sannan bai samu aikata ba kutuban lahu hasana kabila za a rubuta masa cikakken lada na abu idan ka ce Allah ka ban dama in ka samu dama zan gina masallacin juma'a a garin mu kafin ka kai sai ka mutu to ba ni yau ta sharri bari ni kuɗi sai mun tattaka Allah ka ban kuɗi sai kirkiza su za a ni ma bari Allah ya hore mu kaga Allah bai hore masa ba amma mugunta ta cikin wuce su sai mutum kada Allah ya hore ma sun ya hore ma sai ka saka za ka eh sai maka ta wancan makaho da waye da waɗanda aka ba su kuɗin na aka mai da su yadda suke da kaga an ba ka dan kai alheri ba kai alherin ba to Allah ta'ala ce fa iza faragata fanta idan ka gama aikin alheri to ka shiga wani musulunci ba san zaman banza fa iza faragta min ibadatin fantabi ibadatin ukhra ai fada abtul amal kai ka zauna cikin aiki wa huwa min an-nasabi wan nasabu at-ta'abu ad-du'ubu fil amal wannan maganganun malamai sun fassara wannan fassara shida suka ce fa iza farakta min al-fara'id tantafi qiyam al-layl idan ka gama farilla to ka bi da nafila malam ibnu qayyim yace idan mutum ya tsaya akan nafil fili da farilla raka'a 40 ne kullum ka tsaya a kan su kawai sha bakwai na wajibi su ne a zahar hudu la'asar hudu magaruba uku isha hudu asuba biyu kaga sha bakwai hudu hudu ko uku ga uku ga biyu biyar kaga ya zama sha bakwai kenan to sannan sai kuma rawatib guda goma kafin a zahar biyu bayan a zahar biyu bayan magaruba biyu bayan isha biyu sannan ko biyu kafin kai sallah asuba raka'atan fajr kaga goma kenan in ka hada ya zama 27 to to sai kai sha uku da daddare ya zama kiyamun lail ya zama arba'in ke saboda ayyuka suna ƙara imani al'imani ya zidu da ziyadatu amadu da naqasiha to malamai suka ce ma'anan wannan fa za fa radaka fanka to kai kai kaji da nafila domin ta nafila ta kan taimaki mutum idan farin da ka bata cika ba to da nafila ake cikewa sannan wala yazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahabbtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha zuwa karshe saboda haka yake wannan kenan ji Abdullahi dan Mas'ud na biyu fa idza faraqta min as-salati fansab fi du'a idan ka gama sallah to kakka take cikin addu'a a gurin addu'o'in nan kuma guda goma sha ɗaya annabi ya koyar ba wai irin wanda jama'a suke yi nasu ba irin wanda annabi ya koyar guda goma sha ɗaya ne don kuka kula na annabi ma za a yi ake tashi yaya na annabi suke na gama sallah farilla sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan astaghfirullah da kai sau uku ka gama sallah hari ne alaka sallah da istighfari ba sai an yi sabo ne ake cewa astaghfirullah ba kuma an yi ibada an ce astaghfirullah saboda ibadar mafi yawa ba ta cika to sai annabi ya koya mana wannan in mun gama sallah mu ce to Allah ba dan mu ba mun san mun yi mun yi zancen zuci mun yi kaza mun yi kaza to Allah mun tuba a karɓi sallar ba dan mu ba shine ma'anar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai kuma ka ce na biyu Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya jaddal wal ikram sai kai addu'a ta uku ita ta wannan ta uku wallahi in ban da wajibi a koyar da sunna ba sai mu so kowa sai ya biya wani abu dan bara ce ne tsadar da saboda annabi sahabi ɗaya koya wa mu'azu duk yace inni uhibbuka ya mu'azu ina kaunarka ya mu'azu kada kai sakaci bayan sallar farilla ba kai wannan addu'a ba Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika in ka ga tafsirin da ibnu qayyim yau addu'a nan sai ka dauka babu wata addu'a da kai ta saboda abin da take Allahumma ya Allah mahammici na a'inni ka taimake ala zikirka da dinga zikiri wato shi kanka zikiri sai Allah ya taimake ka zaka iya mai yawa kuma wa zakirin Allah kafiran wa zakiratu sune masu mafi daraja wa shukurika ka taimake ni duk abin da nayi maka duk abin da kai min da godiya wa husni ibadatuka ka taimake ni duk ibadar da zan yi na yi mai kyau ma'ana na yi ta da ikhlasi kuma na yi ta akan sunna suke ne kawai da imani da ikhlasi da sunna su suke sa ibada ta zama mai kyau to yanzu da Allah me ya rage a nan baka roƙa ba to haka ka gama ba sai ka ce Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jadd min kal jadd la ilaha illa Allah mukhlisina lahu dinan wa law kariha al kafirun sai kai subhanallahi 33 ba fa da sauri ake yi ba na ga suna saurara saurara saurara saurara saurara saurara saurara saurara kan ka san malaika ba zai rubuta wannan ba tsakani da Allah malaika ba zai tsaya rubuta dan bai san me kace ba subhanallah shine kafa da saurin ne kace amma ba sauri ko subhanallah sai kenan subhanallah subhanallah subhanallah haka ake ha akai 33 والحمد لله صور هاي لك زوجي والحمد لله والحمد لله والحمد لله كيف هاي ثلاثين دقيقة والله أكبر أقول تبخيني أو اسم الجلال والله أكبر والله أكبر والله أكبر فننك شكي أرد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا لم ننتظر سعودية ينا شفاء أكاون دنكا كل كما دقيق يرأى شيء أكاون دنكا bayan salloli biyar ka yi ɗari ɗari ka zo kwanciya kuma ka kuma yin ɗari ya zama ɗari shida domin za ka kwanta in kana sa Allah raba ka tsare ke wannan ba sai an yi bayani la ana zuba muku abuwa arhaga shi ba mutu abuwa ce kai malaman nan kuna zuba karatu a kanti ku dinga ɗan rage wani abin su an biyo ku gaure mana kuka ji aiko sunna so kake ma ai kai ma ka samu lada sayyidina ali ne da shi da nana Fatima suka suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam akan aiki yayi yawa aikin gida ba yaran gida babu masu taimakawa ita take yin komai har hannunta yana yin kanta to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku je ina zuwa sai Annabi ya tashi ya tafi gidan Sayyidina Ali da nana Fatima suna kwance za su tashi ce ku zauna sai ya zauna a cikin su haka sai ce kun zo kuna tambaya ta in ba ku mai hidima akwai sahabbai da yawa da koma iyalin ba su da su sai ce bari in gaya muku abin da ya fi muku alheri fiye da a ba ku da yi muku hidima idan za ku kwanta bacci ku ce subhanallahi sau talatin da uku walhamdulillahi sau talatin da uku wallahu akbar sau talatin da hudu an samu nawa ɗari sai ce fa huwa khairun lakum min kabi wannan ya fi ka samu da hidima to sai na ali yake cewa tun da annabi ya gaya min wannan ban fasa shi ba har a daren da aka yace sosai ba fasa wannan sai da ba to daga cikin sirrin wannan malamai suka ce in kana wannan za ka farka to har ka gama rayuwarka ba za ka rasa abin da za ka ci ba wato ba za ka rasa a ce yau ka tashi karraf dan abin da za ka ci babu to in ka tashi ba kafin rana ta faɗi sai Allah ya kafa ka wani abu to sirrin wannan wannan zikirin da annabi ya koya masa da na da na Fatima shi yasa ya ce khairun lakum min khabith ya fi duk wani da hidima da za a ba ku ma'ana zai sauƙaƙa muku wahalar aiki ya fi wannan mutum ya riƙe wannan da kyau musamman ku matasan nan da kuke cikin abubuwa iri iri daban-daban da bukatu daban-daban da abubuwa daban-daban eh mu riƙe wannan zikirin da kyau ya ka shine ma'anan wannan in ka gama kuma kai qul huwallahu sau talaki kai nas kai ayatul kursiyu ita ayatul kursiyu nan sirrin sa hadisi sa yayi ma in ka ga baka shiga aljanna ba in dai ka rika wannan ba fashi duk bayan sallar farilla za ka yi ayatul kursiyu ka qulu wallahu ka falaki kai nasi in bayan magariba ne da bayan asuba qulu wallahu ta zama uku falaki uku nasu uku ko kwanciya kuma kai qulu wallahu da falaki da nasu ka sofa a duka qulu wallahu da falaki da nasu ka kace kai haka har so uku kai ayatul kursiyu kai amana rasulu kai tabarak kai wancan subhanallah kai ka kwanciya ba ka bukatar guru ko laya ko tabbu ko mai kawai ka kwanta suka da bara duk bara sun tafi har da umar da umar ta tafi shi ne sai zafara duka min salati fansafi du'a'i na uku fa za farakta min jahalati aduwika fansafi ala rabbika idan wato ka ta wato abin nan kubuta daga jahilci ka waɗanda suke maka wato suke suke bata maka rai to kawai ka je ka ci gaba da ibada idan ka gama harkokinka na duniya to maza ka je ka kama aikin lahira kuma tashahudi kada sallama to ka roki Allah ya baka duniya ya baka lahira na bak na shida idza sahha badanuka faj'al sihhatuka nasaban fil ibadati idan Allah ya baka lafiyar jiki to kai amfani da